أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتاب فيه بنظر فانتاج لنا بالزفر بايعك السلام عليكم ورحمة الله alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan rana mai albarka inda muke gabatar da karatun fikihu wanda yake mataki-mataki kamar yadda aka sani a wannan yanki namu akan gabatar da karatun fikihu tsari akan tsari misali a gabatar da karatun ƙawa'idi bayan haka a gabatar da karatun akhdari bayan haka ashmawi bayan haka iziya risala har zuwa muktasar don haka ne wani mawaƙi ke cewa alamatul jahali bi hazal jili tarkun risalati ila khalili wa tarku lakhdari ila ibn ash'ashiri وترك الذين للرسالة حذر علامة الجهل واتو علامة الجاهل بهذا الجيل جمتانا زامننا ترك الرسالة شين جمتين يا بركرة الرسالة إلى خليل يا جي مختصر خليل با رسالة بأن جي مختصر وترك الأخضري إلى ابن عاشري haka nan kuma ga mutum ya bar akhdari ya karanta ibnu ashir watar ka zaini haka nan mutum ya bar biyu ya bar akhdari ya bar ibn ashir lin risala ke tafi zuwa risala ashirari don haka kiyaye wannan don haka ya gudana tsarin karatukanmu mu gabatar da ƙawa'idi akhdari zuwa sama a yanzu dai littafin akhdari yana gabanmu na abdurrahman al-akhdari wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan bayan allah wanda suka yi amfani da lokacinsu kasan shi lokaci tamkar mashin ne tafiya yake da masu bacci da farkaki in mashin na tafiya baya ce a wannan a farke yake a bacci yake bari in jira shi na in tafi da mai bacci da farkake duk jan yake baya tsaya sauraron kowa to haka shi abdurrahman al-akhdari ya yi amfani da lokacin sakwarai don ya rasu shekara 33 ya rasu amma ya wallafa littafai sun kai littafai kusan kwara 30 kaga wannan ai ba karamin alkhairi bane shine wanda ke baitin nan ke cewa walibni ihdi wa 20 sana ma'azaratan maqbulatan mustahsana idan dan shekara 21 ya wallafa wani abin gabatarwa to hakika idan yana da abin hanzari to hanzarinsa a bar karɓa ce abin kyautatawa ce a cikin littafin shi sulamul munawar wannan kenan littafin akhdari littafi ce mai albarka sosai wanda duk da kankantan ta girmanta ya so ya kai ma ya wadatar ya kusa ya so ya wadatar ga barin manyan littafai don haka ne ɗaya daga cikin bayan Allah shugabanni shi ma a Muhammadu Kani mutumin Gusau ya ma wannan littafi su'al wa jawab ala kitabil akhdari ya yi mata tambaya ya yi amfani da matanin akhdari gurin ba da amsa sai kirkira mata tambaya da kanshi an gane wannan? to shi Muhammad Kani kenan mutumin gusau ne sai yama wannan littafi su'al da jawab sannan kafin wannan littafi Abdurrahman al-Akhdari ya ya ya yi ma wannan littafi mukaddima wanda tana da amfani kwarai kafin mu shiga fasalin littafin za mu karanta mukaddimar kamar yadda ke wannan shine tsarin wannan littafi mai albarka نعم مقدما نعم sallallahu alaihi wa sallam صلى الله على النبي الكريم Allah ya salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam mai girma ما هو أول يجب على المكلف ma huwa awwalu ma yajibu alal mukallafi menene farkon abin da ya wajaba akan baligi wato mukallafi shine mutum baligi wanda yake mai hankali wanda kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riske shi
أول ما يجب على المكلف تسيء إيمانه a farkon abin da ya wajaba akan baligi jawabin kenan tasiru imani shine ya inganta imaninsa farkon abin da ya wajaba akan baligi ya inganta imaninsa ma'ana ya kyautata imaninsa farko menene inganta imani da me ake inganta imani ana inganta imani da abin da ya shafi kudurce-kudurce wato tauhidi kadaita Allah da dukkanin cika da kadaita sada da yantaka da sanin abin da ya dace da Allah na haƙoƙi da abin da ya koru ga Allah subhanahu wa ta'ala to ana kadaita Allah ana inganta imani da wannan sannan ana inganta imani da yawan salati da istighfari da haidala kisa duk mutumin da ke son imaninsa ya sabuntu akan yadda yake ya yawaita la ilaha illallah saboda manzo Allah ya ce jaddidu imanakum jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah ku sabunta imaninku da fadin la ilaha illallah dan haka wa in aradta fi ziyadil iman fatubna suhan arda fan hal isan in kana son karuwan imani ka tuba tuba mai kyau kuma ka goya wannan tuba da kyautatawa na'am summa ma'rifatu ثم معرفة ما يتلو به فرد عينه sannan abin da ya waje ba kan baligi na biyu ya san abin da zai gyara farlan kansa da shi fardu aini shine faralin kansa na sallah da azumi a wanda wani ba zai iya dauke masa ba ba zai iya cewa na je kaman azumi ba sannan ya san abin da zai gyara farlan kansa da shi na misali كأي شيء يصلح به فرض عينه ka ayi shay'in yuslihu bihi farda ainihi yace kamar da wani abu ne zai gyara farlan kansa da shi tambaya kenan الجواب كأحكام الصلاة والطهارة والصيام a ka kamin salati kamar sanin hukunce hukuncen sallah wadda harata yan sarki wasu yami da na azumi سؤال ثم ماذا يجب عليه غير ما تقدم sannan mai yawa jaba a gare shi banda abin da ya gabata na ya inganta imanin sai san abin da zai gyara farallan kansa da shi na hukuncen sallah da sarki da azumi bayan wa'innan sai mai waje ba a gare shi جواب ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويكف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسقط عليه ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله يا وجب أغريش يكيا يدوكوكين الله ويكف عند أمره ونهيه يسعى عند أك أمرتشيش عند أك هنيشي ويتوب إلى الله سبحانه كما يتوب زواج الله تركيه تبتع أغريش قبل أن يسخط عليه تنكا فن الله يفشيدشي to dole ya goya waɗannan abubuwa da aka gaya maka ya kiyaye dokokin Allah ya tsaya wurin umarnin Allah ya bar hannun Allah ya yawaita tuba kafin fushin Allah ya tabbata a gare shi to dole ya goya wa'innan hudun da abin da ya gabata na'am سؤال عرفت أن التوبة واجبة فما هي شروطها a arabtu anna tawbata wajibatun na sani lalle tuba wajiba ce da dukkanin baligi kuma ya shuruɗa to me sharuɗanta saboda tuba ba za ta cika ba ba za ta karɓu ba idan ba a cika sharuɗoɗinta ba sannan sai an cika sharuɗoɗinta take zama karɓaɓɓiya cikakka نعم جواب وشروط التوبة الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره ويجب علي آه، شروط التوبة شرطا توبة وراء أكن نعم نفرق الندم على ما فات yin nadama a bisa abin da ya wuce wato abin da ake nufi da nadama shine ƙunar zuciya ƙunƙunar zuciya bisa takaicin abin da ta yi a baya na sabon Allah bayan ta san ta yi wani abin da zai shiga tsakaninta da wanda take so shine Allah sai ta fara tunanin to me za ta yi ta gyara ta saki abin da ta bari wannan shine nadama to yin nadama bisa ga abin da ya shuɗe ya tafi na ya wuce na zunubi
su'al wannan yato Allah ya uda ila zambin sannan sharadi na biyu shine mutum ya daura niyyar cewa ba zai koma zuwa ga wannan zunubin ba fi ma baki alaihi min umrihi cikin abin da ya rage na daga rayuwarsa wannan na biyu kenan sharadi na uku sai ya goya shi a a tambaya ta gaba na'am su'al mata yatrukul ma'siyata yaushe ne ya wajaba a gare shi ya bar sabo wannan shine sharadi na uku
jawab wa yajibu alayhi an yatrukal ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha kuma sharadi na uku ya wajaba a gare shi da ya bar saban nan fi sa'atiha a lokacin da a lokacin da ya tuba ma'ana fi sa'atin taubati kenan na'am an fahimta fi sa'atiha wannan hawalin da mira za ta koma kan tuba ne ya wajaba a gare shi ya bar saban nan fi sa'atiha a lokacin da ya tuba in kana mutalabbisan biya in har ya kasance mai cuɗanya da ita wato mai aikata ta shardin tuba ukun nan su ne shardin tuba farko ka yi nadama sannan kuma ka yi niyyar ba za ka ƙara aikatawa ba kuma ka bar sabon ba zai yi kace kace kuma ka ci gaba da aikatawa an gane to su'al hal yajuzu lahu an yu'akkira at-taubata wa yaqula ta yahdini Allah
sa'al hal ya juzu lau an yi akirar taubata shin ya halatta gare shi ya jinkirta tuba waya kula ya ringa fadin yana mai dogara da kaddara ya ringa fadi yana mai dogara da kaddara hatta ya hadini Allah har sai Allah ya shirye ni.
جواب ولا يهل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامة الشقاء والكذلان وطمس البصيرة a wala ya hillu lahu an yi akhirar taubata ya halarta gare shi ba ya jinkirta tuba wala ya kula kuma bai halarta ya ce ba hatta ya hadini Allahu har sai Allah ya shirye ni yana mai dogara da kaddara domin Allah ya ba mu labarin kafirai su su ma suna faɗin kalan wannan Allah ya kunyatar da su wa qalu law sha Allah ma asharakna wala aba'ana wai da Allah ya ga dama da ba mu shirka ba da iyayen ma ba su yi ba Allah subhanahu wataala ya ce son zuciyarsu ne kawai ke umurtansu da wannan to shi ma bai halasta gare shi ba ya jinkirta tuba yana mai cewa sai yana jira sai Allah ya shirye shi ta san haka mutane suke sai ga mutum yana banna in ka ce ya daina sai ce ai lokaci ne nan gaba ba za mu yi ba ko an ce mu yi ba za mu yi ba wato shi ya bari sai wani lokaci ta yi sannan ya daina ta ga irin wannan in mutuwa ta zo ta girbe shi zai gane lokaci na fa innahu domin haka fadin haka min alamati shaƙa'i yana daga alamar ‘yan wuta wato marasa arziki rashin arziki shine a shaƙa kishiyan shi kuma a sa'ada arzikin lahira to wannan alamar rashin arziki ne na lahira wal khizlan da tabewa khizlan kuma shine kishi at tawfiq datarwa wa tamsil basira da kuma shafiyar basira
سؤال من أي شيء يجب عليه يبذل لسانه
a su'al min aisha ne yajibu alaihi bi lisani daga wani abu ne wajaba a gare shi shi baligi ya kiyaye harshensa جواب ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وصبه وتقويبه في غير حق شرعي wa yajibu alaihi hifzu lisani sai ka ce hifzu lisani shine fa'ilin haddace harshen sa wa hifzu lisani kuma hadda kuma kiyaye kuma kiyaye harshen sa yajibu alaihi shi ma ya wajaba a gare shi dole ne shi ma wannan ne shiga gaya maka abubuwan da suka wajaba akan baligi ne bayan nan ya gaya maka abubuwan da suka haramta a gare shi to shi ma ya kiyaye harshensa dole ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba da komai ake jin kan mumini ko a azabtar da kafiri ba sai saboda harshensa manzo Allah ya gaya mana a mutum na iya faɗin kalma ƙwara ɗaya tal bai ɗauka ta kai yadda ta kai ba amma sanadiyar ta sai ya shiga aljanna baki ɗaya kamar yadda zai iya faɗin kalma ƙwara ɗaya tal bai ɗauka ta kai yadda ta kai ba sanadiyan sai ya dawwama a cikin wuta shi yasa manzon sallam ya gaya ma ɗaya daga cikin sahabbansa kuffa alayka haza ka kiyaye harshenka wani bawan Allah yana cewa ba abin da ya cancanta da kurkuku a kulle shi irin harshe saboda magana kafin ka faɗe ta ne take taka da ka faɗe ta ta zama hujja a kakka to ya waje ba gaishe kiyaye harshen sa min alfahsha'i daga alfasha wato alfasha shine mummunan magana wadda ta fito daga harshe mummunan magana wal munkari da kuma mummunan aiki wadda ta fito daga gabobi ko kuma ka ce wal munkari duk wani aiki mummuna mai fitowa daga harshe ya waje ba gare shi alfahsha'i maganganu marasa kyau an gane na batsa da sauransu almunkar kuma duk wani abin da ba a so mummunan abu ne furta shi abu ne mummuna to dole ya harshen shi daga furta wannan abin mummuna wal kalamil qabihi da kuma mummunar magana kusan kalmomi ne mutaradifat an fahimta to shine ah, wal kalamul qabihi da mummunan magana wa imanin talaki da kuma rantsarantsi na saki mutum ya rinka yawan faɗin sakin rantsuwa yana jingina rantsuwan da saki shi yawan yin rantsarantsi haramun ne saboda keta alfarmar Allah raina ƙadarin wanda kake rantsuwa da shi ne yasa bayan Allah da ba sa yawaita rantsuwa to don haka shi yawan rantsarantsi ba shi da kyau ballantana rantsarantsan da kake jingina wa saki wato kana ce matanka wallahi kika yi haka sai na saki ki wallahi kika yi kaza zan saki ki wallahi kaza zan saki wannan ba shi da kyau an fahimta shine aimanu talaq aiman jam'in yaminu ne an gane to rantsarantsi wanda ake jingina su da saki shi ma wannan ba kyau ya kiyaye shi daga fadin sa an tiyarar musulmi da kuma yin tsawa ga musulmi ba kyau waya hanatihi da wulakantar da shi wa sabbihi da zaginsa wa takhwifi da bashi tsoro fi ghayr haqqin shar'iyyin ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba amma idan bashi tsoron da haƙƙi na shari'a ne to ya halasta kamar yana wani banna sai ga gaya mishi wani abin da zai tsoratar da shi yana gida yana banna ne kace to ai na ga 'yan sanda sun zo suna tambayan waye ta nemo na unguwan fankasau alal misali suna neman ka an ce kana banna kaza kana banna kaza kai suke nema irin rubi haka za a zare shajirin da shi to wallan ka hamshe saboda biri ila koyawa a zafiya dina to wannan ba laifi a kan shi na'am سؤال عن أي شيء يجب عليه حفظ بصره a su'al an ayi shayin ya jiba alayhi bil basari gabarin kallon wani abu ne ya waje bai kiyaye ganinsa ko kace idansa gabarin kallon wani abu جواب ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الهرام wa yajibu alayhi hibzu basari kiyaye idansa ya waje ba a gare shi anin nazar ila al-harami gabarin kallo zuwa ga haram سؤال هل يهل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه hal yahillu lahu an hal yahillu lahu an yanzura ila muslimi shin ya halasta a gare shi ya kalla musulmi dan uwansa da kallo wanda zai cutar da wannan dan uwan nasa irin harara da sauransu
جواب ولا يهل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا ويجب هجرانه wala yahillu lahu an yanzura ila muslimi ya halasta a gare shi ba da ya kalla musulmi bi nazaratin tuzihi da kallon da zai cutar da shi illa an yakuna fasikan sai dai idan ya kasance fasiki ne wannan musulmin fa yajibu hijranuhu to yanzu ba ma iya kallo ba ya waje ba kaurace masa saboda manzo Allah ya ce la tusahib illa mu'mina kar kai aboki sai mu'min ba fasiki ba
سؤال هل يجب عليه حفظ جميع جوارحه
sahal hal yajibu alai hifzu jami'i jawari shin ba bacin ido da harshe da aka gaya maka shin ya waje ba gare shi kiyaye dukkan sauran gaɓoɓinsa bayan biyu nan da aka gaya maka
جواب ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع jawabu yajibu alai hifzu jami'i jawarihi kiyaye dukkan gaɓoɓinsa ya waje ba gare shi bacin wancan uku wayancan ukun na musamman harshe da ido ta amma bayan su kiyaye duka sauran shi ma wajibi ne masa za a gwargwadon ikon sai kiyaye hannunsa ya kiyaye kunninsa ya kiyaye kafafuwansa ya kiyaye al'auransa ya kiyaye cikinsa baki ɗaya gabarin haramun gwargwadon ikonsa na'am su'al hal yahillu lahu an yuhibba li ghayri Allah su'al hal yahillu lahu an yuhibba li ghayri Allah to yanzu zai fara gaya maka abubuwan da suka wajaba ga baligi shin ya halatta a gare shi ya yi soyayya don wani Allah ba don Allah ba?
jawab wa yajibu alayhi an yuhibba lillahi wa yabghudha lahu wa yarda lahu wa yaqdab lahu wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar Jawab wa yajibu alayhi an yuha- an yuhibba lillahi ya wajaba a gare shi da ya soyayya don Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ba zai zama mumini mai cikakken imani ba hatta yuhibba lillahi wa yabghudha lahu. mutum ba zai taba zama mumini mai cikakken imani ba sai ya so don Allah ya yi kiyayya don Allah shi sa manzon salam ya ce wa an yuhibba wa an yuhibba almara la yuhibbuhu illa lillah yana daga alamar tabbatan imani kaga mutum ya so mutum ba don komai ba sai don Allah an gane to wannan kenan ya waje ba gare shi soyayya don Allah wa yabghudha lahu kuma ya kiyayya don Allah wa yarda lahu kuma ya amince dan Allah wa yaghdab lahu kuma ya rinka fushi dan Allah ba dan an taba shi ba ka san kaga mutum yana yawan fushi dan an taba shi to yana ganin na da daraja ne amma da ya dauka ba shi da daraja shi ba kowa bane to za ga farin shi fushin shi ya karanta an gane ko da ko an zalunce shi ko manzo Allah ce baya da za a zalunce mutum ya iya yafiya face yafilin ta kara masa buwaya da girma ya amura bil ma'ruf sannan ya wajaba ga baligi ya umarni da kyakkyawan aiki wa yana anil munkar ya ne ga barin mummunan aiki domin ko Allah yana cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ko to wal takum minkum ummatun a samu wasu jama'a cikin ku wa'inda za su yi umarni da kyakkyawa yani gabar mummuna wa'annan su ne masu babban rabo na'am su'al hal yahillu lahu al kadhibu wa ashbahuhu min al kaba'ir
su'al hal yahillu lahu al-kadhibu shin ƙarya ta halasta gare shi wa ashbahu da makamancin makamanta ƙarya min al-kaba'ir daga cikin manya-manyan zunubai a wa'inda suke kowanne ɗaya daga cikin su babba ne yana kuma wajibta fushin Allah to nan zai shiga gaya maka abubuwan da suka haramta ga baligi na'am جواب ويهرم عليه الكذب والغيبة والنميمة والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض ورؤية الفضل على الغير والهمز واللمز والعبس والسخرية والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها وعقل أموال الناس بغير طيب نفس والعقل بالشفاعة أو بالدين وتأخير الصلاة عن أوقاتها
jawab wa ya haramu alaihi kadhibu ƙarya ta haramta gare shi a ƙarya ta daga cikin manya-manyan zunubai walgibatu da kuma gulma cin nama Allah ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'da aw yuhibbu ahadukum an ya'kula lama fihi maitan fakaritumu kar sashin ku ya ci naman sashi danye wannan nimatu da annamimanci Allah ya aibata ɗaya daga cikin kafirai ya ce mashaɗin binami mai yawan tafiya ne na watsa annamimanci annamimanci shine ka kai labarin wani zuwa gurin wani domin ka sa faɗa tsakaninsu wal kibru da girman kai Allah subhanahu ta'ala ya aibata girman kai Allah ya ce illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirina kowa fasajada da mala'ikatu kulluhum ajma'un dukkan mala'iku sun yi sujjada banda iblisa da yi girman kai daga yin girman kai fa makana minal kafiri ne sai zama daga cikin kafirai don haka girman kai haramun saboda Allah yana cewa al'azmatu al'azmatu rida'i go wal kibriya wa izari wal ujubu da jiji da kai jiji da kai shine ga mutum ya sunkuya amma a ran shi yana ganin cewa ya isa shi wani ne war riya'u da riya yin aiki don a gani wasu ma'atu da kuma jiyarwa yin aiki don aji wal hasadu da hasada Allah ya ce am yahsudun an-nas ala ma atihim Allah min fadli dan haka mai hasada kullum baya taba samun komai ita hasadan ma kala kala ne akwai mai yin hasada domin ni'imar wani ta gushe ta dawo hannunsa amma shi ma tashi tana nan akwai wanda shi ma hasada yake kar ka rasa shi ya samu kaga wanda ya ya fi muni Allah ya raba mu Allah ya kiyaye mu ah yasa da zaran ka ji zuciya wani abu ya samu wani zuciyarka tana fita dan susa to ja gefe ka mai addu'a mai tsawo Allah ya dawo mai da wannan abu domin kunyatar da zuciya mai umarni da mummuna an gane wani ne ya samu wani abu sai ka zuciyarka tana dan susawa to ja gefe ka alula ke sallar nafila raka'a biyu ka ce Allah na yi ne dan ka kara ma wani abin da ya samu na ci gaba domin ka kunyatar da ita an fahimci wannan wal bugudu da kiyayya manzo sallallahu alaihi la tabaghad kar ku rinka kiyayya ga junanku haka nan kaji mutum yana cewa ni fa wallahi na tsana wani haka nan a ce mashi ne ce shi haka nan kawai haka ba ya ya zama sai a hankali wa ru'yatul fadli ala al-ghayr da kuma ganin fifiko akan wani shine al-ujub din mutum yana ganin ya fi kowa ko da ko zai za ku zo gaisa da dan sussun kuya ya ce ai manya ne amma shi a zuciyar shi na ganin ya fi kowa walhamdu da kuma aibatawa ga mutum a sa'in da yake nan hamzu shine ana magana sai wani mutu sai wani wani abu sai ka tabo na kusa da kai haɗa mashi irin wani alama ma'ana dai akwai magana bayan mutumin ya tashi za ka yi bayani ka gare? to wannan shine hamzu wato ka aibata mutum yana nan ba tare da ya sani ba da sawa a rai cewa za ka karasa bayani bayan bayanan shi kuma lamzu shi ya ka aibata mutum baya bako baya nan shi ne kamar ya zo wucewa ka taɓo wannan ka ce gaye ka ka fara haka ai wancan wancan an fahimta shi ne lamzu aibatawa tare da nuni an gani wal'abasu da kuma wasa wasa haramun ne ga baligi so da Allah yana cewa a fahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un shin kuna da mun halice ku don wasa ne ma sabanin matasa a yanzu za ga matashi da ya tashi wayewa shi ne ya rike katuwar waya ya je filin kwallo ya je gidan kallo ya je wuraren wasa da wuraren kallo ƙarar da lokaci da cikin wasa Allah ya ce kuna da mun halice ku don wasa da kuma ba za ku dawo ba a yi duk abin da kuke yi saukin ta akwai ranar dawowa ko abu ne ka ɗaure ka sakan mai igiya yana ta tsalle yana juye juye ai kai kallon shi kawai kake kaga akwai ran da in kai ga dama zai zo yana kirwa idan haka wasa shagaltuwa da nutsewa cikin wasa haramun ne saboda lalatar da lokaci shi ko lokaci idan baka yanka shi ba sai yanka ka wasuhuriya da kuma izgilanci an gani ko zolaya shi ne suhuriya zolaya ka rinka zolayan mutum bacin kasan abin da kake faɗi ba haka wani wasu zina da zina an gane allah ce wala ta zina sukhriya kuma Allah ya ce la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'in min akum min nisa'i asa an yakunna khayran minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman amma lam yatub fa ulai hum al-fasiqun to wannan kenan wan nadhru ila al-ajnabiyya da kallam macen da akwai aure a tsakaninku ajnabiya shine manisanciya an fahimta ba makusanciya ba ajnabiya shine manisanciya wacce akwai aure tsakaninku to ba su ka rinka kallon ta irin kallo na ƙwara idan nan haramun ne kana baligi wattala zuzubi kalamiya da kuma jin daɗin magana da ita shi ma haramun ne wa aklu amwalin nasi bi ghairi tibi nafsi da cin dukiyar mutane ba tare da sarran su ba haramun Allah ya ce wala takulu amalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi ko wa antum ta'lamun Allah ya karku ci dukiyoyin ku tsakanin ku da zalunci wal aklu bi shafa'a aw bid din da ci da ceto ko kuma ci da addini abin da ake nufi da ci da addini ko ci da ceto shine mutum ya sa rigan addini ya shiga na addini yana fakewa da addini ana bashi na ansa ana bashi yana karbewa alhalin ba addinin bane a ran shi an fahimta wannan kenan تأخير الصلاة عن أوقاتها da jinkirta sallah har lokacin ta laluri ya fita Allah ya ce fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun azaba ya tabbata ga masallata wanda suke rabkana gabarin sallan su har zuwa lokacin lokaci to duk wannan abubuwan ya haramta ga baligi dole kiyaye su na'am سؤال هل يجوز له صحبة فاسق أو مجالسته سؤال هل يجوز له صحبة فاسق شن aboki da fasiki ya halasta a gare shi rukon fasiki aboki ya halasta bajin allon masana ya ce la tu sahib illa mu'mina Allah ya gama kuma alkur'ani wala tajlisu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisi إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Allah ya karku zauna da kafirai in ba haka shi ku zama kalan su wurin kafirci za ka yi halatta ya zauna da fasik ko kuma ya abokantaka da shi
جواب ولا يهل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة جواب ولا يحل ولا يحل له ولا يحل له ولا يحل له صحبة فاسق ولا يحل ولا يحل an gani